العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ka gyara kai aikin ka mana an zo ka je ka zauna رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهبل ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله من قول الله سبحانه وتعالى da ya dawo da mu yau 29 ga watan 11,2015 don ci gaba da karatunmu na usulul fiqh na littafin alwarakat na yawan haramai wanda in ba manta ba muna cikin babi da yake magana akan al'am wal khas zama da ya gabata dai mun tattauna akan abin da ya shafi al'am to yau kuma ni mashiyatin lai tabaraka ta'ala za mu shiga babi da yake magana akan al-khas cikin wannan littafi mai albarka in ba manta ba mun karanta al'ammu shi suka ce fa huwa ma'amma shay'aini fasa'ida abinda wato abinda ake kira al'amu shine abinda ya game abu biyu ko sama da abu biyu min qawli amamtu zaidan wa amran bil ataya wato aurin fadin sa na game zaidu da amru auren kyauta wa amamtu jami'an nasi bil ataya ko kuma cewa na game dukkan mutane da baiwa to mun dai karanta abinda ake kira al'amu mun zo mun karanta lafuzzarsa wato suna guda ɗaya wanda aka yi wa ma'arifa da alifi da lam ko kuma sunan jam'i wanda aka yi wa ma'arifa da alifi da lam sannan kuma da al'asma al-mubhama sunaye muhammai kamar man a cikin ana taɗin wanda ke da hankali kamar ɗan adam kenan man zo za a ce man misali man ismuka man man anta afwan man anta waye ne kai to da man ake aiki in dan adam ne misali ko kuma ma in abu bai da hankali ma hada to kaga dabba zaka ce ma hada ko wani littafi ko wani bishiya ko wani abu haka ma banda dan adam mun karanta wannan bara ce kana nufin ɗan adam ka ce ma haza ba sai ka ce man haza sannan mun karanta ayyu a ciki da kuma aina da mata da ma na istifhami da la a gurin na kira to duka dai mun karanta waɗannan har muka zo gurin da ake cewa al'umumu min sifatin nutqi wala tajuzu da'wa al'umum fi ghayri fi ghayrihi min al-fi'l kama yajri majrahu wa ma ya jiri majarahu wato umumi wannan gaba kanta muka tsaya a karatunmu da ya wuce shi umumi wato yana daga sifa ne na nutuku nutuku a nan ana nufin wato lafazi na ƙur'ani ko lafazi na hadithin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine an nutku a nan wato ya ce wala ya juzu da'awa al'umum fi ghairi bai halatta a yi da'awa na umumi a wani wato zance lafazi shine nutkuwa lafazi na qur'ani ko sunna bara ka yi da'awan misali umumi a ƙarƙashin aiki ba amma in lafazi ne za a ce wannan lafazi ami ya yi umumi wannan lafazi bai yana ware wani abu ma'ana ba ami ba ne magana nan da ake misali na ba zai yiwu a itlaƙin abu a kan aiki ba bai halatta aiki misali a ce za a gane ami karkashin sa wannan babi da muke karatu misali ya tabbata hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi cewa sayyidina rasulullah yayi sallah cikin Ka'aba na yi mana misali da wannan a zaman da ya gabata to cewa annabi sallah fil Ka'aba wannan cewa yayi sallah a Ka'abar nan ba a fahimtar umumi karkashin sa saboda aiki ne bara ka zo ka ce to ha tunda an ce annabi yayi sallah a Ka'aba cikin Ka'aba ƙwaryar Ka'aba to ai dole za mu gane cewa yayi sallolin farillan nan dukan su yayi nafila kuma duka saboda ai an ce salla ne salla kuma ya hada ta farilla da ta nafila duka to ba a zuwa a ce za a fahimci wai umumi a ƙarƙashin abin da ya shafi wato aiki sai dai lafazi ba a fahimtar umumi da aiki sai dai lafazi so a takaice karatunmu na yau shine alkhas malam mai littafi ya ce walkhasu yi ƙabilun am a ƙa'ida ta usulul fiki in an ce alkhasu wato yana muƙabili ne na al'amu ana tunawa al'amu ai mun ce ma'amma shay'aini fasa'ida ko abinda ya game abu daga biyu zuwa sama da biyu shine ake cewa al-khassu to shi kuma kaga al-khassu in ka zo sai ka ce la la yuhima la yatanawalu shai'aini fasa'ida shi kuma ba zai yiwu ba yadda wancan shi yana hada abu biyu ne zuwa sama da biyu amma shi khasu in an zo shi ba haka bane ana ware wani abu ana ware shi ne a cikin abu mai yawa shi ana gwada exception sai a ce kaza sai a ce except kaza to haka shi ba zai yiwu a ce kaman za a yi ta'arifin sa definition nashi kamar yadda muka karanta wancan ba wato na da bambanci da wancan so sai ya fara bayani yace wa taksisu tamyizu ba'd al-jumla abinda ake kira taksisi khasi ma'ana shine mayyaze ma'ana rarrabe wani abu daga sashin jumla na magana kana magana sai ka cire wani abu misali a ciki let's say kamar dai yadda zai ce nan gaba zai ba mu misali wa yanka kasimu ila muttasilin wa munfasilin ko haka yake ko wato shi kasun rarrabe fayyace ware wani abu ne daga sashin jumla a ce ban da shi a gama abu kamar miliyon haka sai a ce banda abu ɗaya to ya zama istisnai ɗayan nan kaɗai da aka ware aka ce banda shi ko abun ya kai miliyon to wannan abun ya zama istisnai shi cire ɗayan nan kawai da aka yi bara a ce ammi bane ko ƙwaya ɗaya aka cire cikin miliyan a ƙa'idan usul to akwai muttasil akwai munfasil akwai wato wanda yake muttasili akwai kuma munfasili wanda yake haɗe da wanda yake ware to muttasil ɗin misali ubangiji yana faɗi a cikin alkur'ani a cikin suratun nisa daga farkon ayan walatan ki umana ka aba hukum min nisa illa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila har zuwa hurmat alaikum can gaba kenan ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatu lakhi wa banatu lakhot ko wa ummahatu nisaikum ko wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf inna Allah kana ghafurar rahima sai Allah ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat imanukum kaga nan an jero mata ne guda goma sha biyar ko sha hudu wa'inda Allah ya haramta a da nassin Qur'ani to bayan an gama an kirga na ƙarshen sai aka ce wal musanatu minan nisa'i cikin matan da aka haramta kowa ya aura Allah ya ce wal musanatu minan nisa'i har da matar aure katangancacciya daga mata wanda wanda aka daura mata aure haramun ne ka aure ta haramun ne duk matar aure ta haramta wani ya aure ta tana da aure a wuyanta shine abin da ayan take nufi sai Allah ya ce illa ma malaka taimanuku amma banda abin da daman ku ya mallaka kaga wannan istisnai ne muttasili banda abin da daman ku ya mallaka an je yaki sai aka kawo aka yi nasara sai aka kawo fursunonin yaki ciki akwai mata mata a ciki to sai kai da aka raba ganima sai ta shiga hannunka kuma sai ya zama tana da aure tana da miji a wani wuri to bata shiga cikin wannan maganan da ake illa wal musa na tuminan nisa'in nan ba matar aure ta haramta auren aura a to banda wannan kan kaga an istisna'in ta ko an gane bayani duk da matar aure ce amma ita nan ta halarta wal musanatu minan nisa'i dukkan matar aure matar da an dai akwai aure a wuyanta ta haramta amma aka ce illa ma malaka taymanu wannan kan banda ita to kaga wannan istisna'i ne muttasili wanda a cikin ayar aka samu exception din cikin ayar da take magana amma munfasilin zai yi kaga an yi umumi amma sai an je wani wuri a samu ayar da za ta istisna'in ta ko kuma wani hadisi ko wata karina ne daga cikin kara'inu da zai istisna'i ya zama ba abin nan bane ba ana nufin umumul lafzi bane so wannan kenan sai yace menene fal muttasil go to yace fal muttasil zai mana bayanin menene munfasil da muttasil zai dau zai dauke su ya warware mana su saboda yadda za mu gane ya ce falmuttasil abinda ake kira da muttasil shine al-istisna'u shine istisna'i yadda jos na faɗa yanzu nan aka ce al-muzarat min nisa'i sai aka ce illa kaga illa na cikin horo na istisna'i harafi ne ɗaya daga cikin harufai wanda in sun zo dai suna exception wani abu a cikin jam'i da yawa to ɗaya kenan istisna wasa ya ce misaluhu da sannu misalin su zai zuwa sharku haka nan sharaɗi shi ma yana zuwa ya ware wani abu daga cikin abu da yawa sharaɗi gifta sharaɗi sharaɗi shi ma yana da huruf nashi a larabci misali na hau kamar ka ce ukurimu bani tamimin in ja'uka ka ce banu tamimin idan suka zo maka misali kamar ga ga adamu nan da ibrahim suna tadi sai ce akrim bani tamimin in ja'uka adamu sai ga ibrahim misali akrim akrim wani banu menene wani ce tamimin in banu tamim suka zo maka suka zo to ka girmama su ka karrama su ka gance shar ina shar nan sai sun zo in ba su zo ba karka karrama su ma'anan maganin kenan ko an gane bayani yawwa to kaga sharɗin kenan akrim bani tamimin in ja'uka ka girmama banu tamim idan sun zo maka sai ka nemo duk wani banu wani abu kama a nan misali da zamu misali ya dauka amma da shara'i in sun zo in ba su zo ba ka huta to wannan kaga ba zai zama umumi umumin lafzi ba saboda mai an kawo shara'i shara'i kuma yana gwada exception a nan da shara'i sai sun zo kaga ba za a yi umumi ba cewa lalle ya kai an umurce ni ba lalle sai na karrama banu tamimin a'a ai umurnin akwai sharadi da ba zai gwada lalle sai an yi ba sai in sun zo ne wa taqyid bis sifa haka nan taqyidi da yake zuwa da sifa shi ma yana gwada exception a har a ka'ida ta malamin usulul fiqh wa taqyidu bis sifa shi kuma ina misalin sa misalin sa Allah yana cewa a cikin alkur'ani fi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin Allah yana cewa fi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim a cikin ka'aba harami na ka'aba akwai ayoyi wanda suke a fili wato musamman ma makamu ibrahim kuma da kalahu duk wanda ya shiga makamu ibrahim kana amina hakika ya aminta daga azabar Allah sai Allah ce walillahi alal nas hajjul bait Allah ya daura mutane haji annasu nan kan akwai adun mutun ya shiga ko walillahi alal nas hajjul bait Allah ya daura aikin haji akan mutane amma sai kawo sharaɗi ya ƙaidi na sifantawa sai zama ba ami ba ne ya guda ba ami ba ne sai ce manista ba'a ilaihi sabilan gawa a cikin mutanen a'a wadda fa ya sifantu da iko ne kawai yake da iko yake da iko na zuwa hajji kaga Allah ya kawo umumul lamzi a farko walillahi alan nasi Allah ya daura hajji akan mutane sai ya maza maza ya kawo manista tsa'a ilahi sabila sai kayyade ya yi kaidi cewa ba akwai da baibayi ba kowa ba ne sai wanda ya sifantu da wata sifa wacce ce samun dama an gane bayanin nan ya fita ko to masha Allah shi ne wata ƙayyidu bi sifati kenan kayyade kayyadewa da sifa shi ma yana wahare wani abu a cikin jam'i a cikin umumi misalinsa ukar rimu bani tamimin alfukaha misali zan girmama bani tamim daga sai kawa da kace amma fa malamansu kaga ba duk wani banu tamimin bane zai tsammani zai samu karrama wannan daga gare ka ba tun daga ƙarshe ka kawo malamai a cikin su ba wanda zai zo ya ce to ai ka ce banu tamim zaka karrama kuma ni ina ciki don zaka ni ba karrama ni ko da riga ko da wani takalmi ko da wani abu dai haka to kaga wannan akwai kaidi na sifantawa sifan waɗansu ne daban a cikin banu taimin ɗin za a karrama su ne masu iliminsu kuka hawunsu sannan sai ce ne wal istisna ko ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam wal istisna abinda ake kira istisna'i shine ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam fitar da abinda ba dan istisna'in ba laulahu ku din istisna'i kenan abinda da ba don istisna'in nan da aka kawo ba la dakhala fil kalami da ya shiga cikin zancen da ake yi na amma da aka kawo istisna'i sai fidda shi to shi ake kira istisna'i misalin sa shine me ja al qaum illa zaidan ja al qaum illa zaidan kace ai mutanen sun zo dukkan su sai kace illa zaidan amma fa banda zaidan wani su mutane ake taɗi duk kasan su ila sai aka ce ba ja alƙawun wai mutanen sun zo da ake jira ɗin illa zaidan sai zaidu shi kadai kagana ba don istisna'in nan da aka kawo aka ce illa zaidan ba to an ce ja alƙawun kawai to har zaidun ya shiga duk yawansu ba za ka taɓa tunanin ha to ai zaidu bai zo ba a zaidu ya zo tun da ba kawo istisna'insa ba ka dai dudduba za ka gan shi a cikinsu a da aka kawo illa zaidan ka san mutanen kakkaɓinsu sun zo su sai dai zaidu amma yan ƙara da wani kuma shi ma zai iya shiga a ce ja alƙawomu illa zaidan wa amran dukkan mutanen sun zo amma banda zaidu da amru kar ma ka bincike su a cikin al'umman da suka iso suka yi arriving wannan ba duka in ka zo ko tafsirin qur'ani ko fassara hadisai da sauransu duk wannan karatu ba zai ma aiki don baka san irin wayannan din ba yanzu zo sai a samu akasi misalin sa dazun nan ba mun ce falillahi alan nasi hajjul baiti ba to in ba ka karanta wannan ba ina za ai sai kai bayani kace wannan kaidi ne bisifa saboda haka ba dukkan mutane aka daura haji ba sai wanda yake da iko ikon kuma me ne iko azzaduwar rahila guzuri da abun hawa kana da guzuri kana da abun hawa a zamani yanzu kuma kana da kudin da zai kai ka kujera kana da kuma lafiya an dai gane ja alƙawun illa zaidan go zaidu din nan shine aka exception nashi a cikin al'umman da suka hallara kuma shi gwada cewa ba ba umumi bane da umumi ne sai ce ja alƙawun mutane sun zo duka ya shi kawai to amma an ce illa zaidan to wannan duk yawansu da suka zo din nan akwai taksisi saboda akwai ɗaya da bai zo ba kuma ana buƙatar zuwan sa kila وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء iyaka istisna'i yana inganta ne da sharaɗin abinda aka yi istisna'insa da gare shi ɗin ya zama ya ragu akwai wani abu da ya ragu a ciki misali in na ce akhastu asharatan illa illa tis'an me nake nufi akhastu asharatan illa tis'an me nake nufi wa gane me na fara أخذت عشرة إلا تسعة كل بياني منها سيدي ترى ما يكينو في كنا mana kwaya ɗaya ne kawai ya rage wanda shi kaɗai ne kawai ka ɗauka kenan kwaya ɗaya tun ka ɗauka eh ka ce na ɗauki goma sai dai tara tara ne kawai baka ɗauka ba kenan kwaya tara to ashe wanda ka ɗauka in ka duba da ke kwaya ɗaya ne kawai baka ɗauka kenan an gane nan bayanin kuwa eh أخذت العشرة إلا تسعة نادو قوما كاي أمومي دفر قوما نادو كقوما تجي سيدي ترى سيدي ترى وأنا ترى لي بين دوكا ها bashi kwaɗe tole ya ɗauka kenan ba duka ba ne to sai kuma wani ya zai ce ne ku akaltu la ashara illa ashara to bai inganta ba a bai zama taksisi ba kenan duka kenan ba wanda ka dauka na dau goma sai dai goma suna kawo misalin nan su malamin su bai halatta ba ka ba bai inganta ka yi faɗi haka sai dai ka ce na dau tara ne na dau goma sai dai tara to ya gane dai ba duka bane bai shi ba ɗaya kawai ka samu ba kenan ko kuma akhadtu al'ashara illa kamsa na ɗau goma sai dai biyar ne daga ciki to sannan sai aka ce mai kuma wamin sharɗi ne ko an ya kuna mutasilan bilkalami yana daga sharaɗinsa ku ya ƙuri za mu zo mu fada da haƙin mun shiga waken wannan littafin muna faɗinsa ne taɗaita misalin saboda yadda za a gane in mun zo gaba insha Allah na imriti sai mu faɗaɗa bayani sosai insha Allah na shiga ilima ko kuma mun dai su don su muna shiga har da misalai da ayoyi ma yanzu ka a rike dai wa'annan din tukuna kafin ya zama ja- dan jari kaɗan yadda za a samu buɗewa abu Kwamin sharɗi yana daga sharaɗi sharaɗinsa an ya kona muttasilan bil kalami ya zama an sada shi da wato da zance ya zama an sada shi da zance istisna'i an gane ya zama an sada shi da zance ba a gane ba ala ku ce eh kuma na san to in wanda akwai wanda ya gane ya bayani ne ne ke ta kuma daɗin ba da amsa ne an gane eh to ai bayani ai wani layi guda sun ce eh na'am eh to sai ku yi bayani ku na gaba layin gaba ha kar ya dawo mana wa agbala babu wala babin ya talawa mu a kai ne a kai ne a wani wani kai ne kai ne to a takaice abin da ake nufi a nan istisna'i ya zama ya sami da zance ya ittisali da zance an gane wani misali zan yi muku yadda zai fita muku misali in ce iza jita ko kuma dai misali لأعطينك ثوبا غدا والله gobe zan baka riga to in har kana nufin zaka ba fa lalle bane ka bashi rigan nan sai ka ce insha Allah a haɗe da magana shi da ittisal wa sharquhu an yakuna muttasilan bil kalami istinza'i sharaɗinsa ya zama yana haɗe da kalman nan ne zai yi aiki amma ka ce la'uɗiyar naka naka sauba gadan sai ka shiru sanda ya zo wa shigari sai ka ce insha Allah insha Allah wa shigari ba sanda ya zo maka wa kana nufin kuma insha Allah wannan tana jone da wancan na jiya kenan ba zai samu rigar nan ba zuwan sannan rigar nan ba za ka samu ba tun jiya mai ana kaka ce insha Allah ne ka jona shi da magana shine wa shar'u wa min shar'i an yakuna muttasilan bil kalam lalle ne a jona shi shi istisna'i da zancen da ake yi an gane to amma da a ce misali mutum ya ce gobe wallahi gobe zan baka riga kawai sai ya faɗa kawai sai wani ko wani jefo shi yana cikin maganan an ji dai gobe zan baka riga ka sai ko wani jefo shi da wani abu ya faɗi ba a ƙari ta dai jin magana da zai ba sai faɗi kayyar karyar har ya suma ba gano hankalinsa ba ba tukunna sai hankalin mutane ya manta ma da maganar da yake yi la sai gobe da wancan din ya zo bai samu wane kam hankalinsa ya dawo ne ya dawo to na dawo alƙawarin mutum ai dama insha Allah dama akwai kalmar da zan faɗa wancan faɗuwar da na yin nan shi ban san ina nake ba dama akwai insha Allah a cikin lamarin da haka a takaice ban cika tazance na ba kazo to in har larura irin wannan ta shigo babu matsala babu matsala amma majoratin malamai suka ce idan ba a tsara da magana ba ko kuma ka bar wurin da ka faɗi magana ba ka kawo istisna'i ba to fa sai kayi wannan abu dole ka sai kayi wannan abu amma in ka bar wurin to babu matsala ko kuma misali zan baka gobe zan baka riga sai ka ɗan ja numfashi ka ce insha Allah in don numfashi ne kawai kaɗan ja ka faɗa babu matsala irin ko kaɗan haɗi yawo ya ɗan ragu dai ya ɗan samu distance na ɗan seconds tsakanin faɗin insha Allah ɗin ko kawo istisna'i ne ba matsala kuka ce idan kika fita in kika kuskura kika fita to kan aurenki ta gaya matar da haka sai aka shiru aka ɗauke ne ba sai bayan wata ɗaya sai ka ce a ni ba ina abinda nake nufi in ba izini na ba zancen banza kenan sai ta zama a gidanka ai wancan magana daga wada har abada ba ta a hada ka ce in ba izini na taukan auren ki to ko da izinin ka kenan ba tunda baka faɗe shi ba in ta kuskura ta fita kan auren ta ne ta kai da zai zama kaman inda ka san fila na masallaci ka taba gani ya fita yawo waje masallaci tun da kake a duniya a ce wannan fila ne ginshiki ne a masallaci amma da ya fita yawo ba taba gani ba shi ka inda yake kafen nan nan zai kafu har ran da masallaci ya rushe ko aka yi tashi duniya kai to haka matan gaza amma in kace in kin fita ba izini na to akan igiyan auren ki to in dautsayi ya faru ka dan yi tafiya kawai ta haka ta haka kawai ta leka ta leka ba kuma ta dan fita saurayi ya mutu ma ko ka dawo kuna kun aihu duk yaran da kuka haifa shegu ne kwarai da gaske ka ja bakin ka linzami kar ka kawo wa kanka wannan ka tobara ka zo kila ba mai tsoron Allah wacce ta zo ta fita ka shiga uku to amma fa waɗansu malamai ba wai kar a ji kun faɗi haka wasu malamai sun ce ya halatta wai har zuwa wata da ka yi istisna'i daga baya wai har bayan wata wai kazan malamai wani suka ce har zuwa shekara mu an haka yato daga sa'idu ɗan jubairu shi kuma a wurinsa har bayan wata hudu ana iya istisnai wai kuma ta sha amma a ɗa'u da shi da hasanu su kan matuƙar baka tashi daga wurin ba da kai yi magana in kana wurin za ka yi istisnai kai yiwuwa magana da na faɗa da nan ba akwai fa sharaɗi shi ne in kaza to ba matsala in dai baka tashi daga wurin ba amma in ka riga ka bar wurin to ba haka zo ka ce kai alƙawarin da na ba nan ba akwai sharaɗi ba sharaɗin shi ne sai an yi kaza an yi kaza to wa ya ce maka fara ba tun aure kawan cinki ne ai ana rabuwa cinki ya kullu kawai amma kuna wurin kana iya cewa kai na fasa cinkin nan babu laifi a wani hadisi na tirmidhi to ala ayi halin dai wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suke gani a cikin wannan magana ɗin sai mene ne na takdimul mustasna alal mustasna min ya halatta a gabatar da takdimu ko a gabatar da mustasna akan mustasna minhu abinda wato abinda istisna'i a gabatar da shi akan abin da aka yi istisna'i a kansa misali misali ai a ka'ida yadda muka fi sani a larabci kam misali ka ce ma qama ahadun illa zaidan babu wani wanda ya tashi sai zaidu zaidu ya zama karshe ko shi zaidu wanda aka istisna ya zama karshe to amma ya halatta ka gabatar da mustasna ɗin ka ce ma ƙama illa zaidan ahadun shi ne nan yake nuni kana yi haka ya halatta ma kama illa zaidan ahadun ahadun din ya zama a ƙarshe maimakon zaidu ya zama a ƙarshe shine wa juzu taqdimul mustasna ala al mustasna minhu kar wani ya yaka kaje zaka mai dariya kaje wani wanda bai iya larabci ba a'a ya halatta a yaka instead of yace ma qama ma qama ahadun illa zaidan ba wani wanda ya tashi ya tsaya sai zaidu shi kadai duk jama'an nan suna zaune to kana iya cewa ma qama waye eh ما قام إلا زيد أحد شكرا سنة يتبع ويجوز المنين ما قام إلا زيد أحد ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم ومن غيره ya halatta kuma istisna'i daga jinsi kamar yadda ya riga gabata babu me?
kamata kaddama to to shi kenan kamata kaddama babu shi ina
wannan bayan ka wai biyu tadrimi
aha yajuzu tadrimi istisna wal arbaya ala al must- eh, must- mustazna ala al is- eh, yani minhu wa- taqdimu al mustasna ala al mustasna
istisna wal arbaya ala al istisna minhu.
is wa juz al istisna'u
ala al mustasna ba min ala al mustasna minhu shikenan ya halatta a gabatar da istisna'in akan abin da aka yi wa istisna'i akan sa ne shine yayi ya fita wa yajuz al istisna'u min al jinsi wa min ghairihi ya halatta a istisna'i daga jinsi da waninsa kamar yaya kamar yaya daga jinsi a istisna'i misali ka ce ja'a dullabu illa zaidan zaidu kan ai weli mudu duk misali duniya da zaidu ake yi ko na hau kaga har usulul fikir ma gashi nan kama zaidu ja'a zaidu ra'aitu zaidan wane ne zaidu kamar yin kamar weli kawai misali jifu don hakan non don guma ta kota ina zaidu kawai ai qur'ana ma bane ummi hanko noddi nder sahaba en wala ma qada zaidun bin hawa qaran zawajnaka shi kadai aka ambata a qur'ani cikin sabon annabi suna dai aka kama sunan sahabi ko a dera shi kadai duk yawan sabon annabi na ba wanda aka kama sunan sa sai zaidu shi kadai za ko ina kuma misali da shi ja'a qullabu illa zaidan aka ce ɗaliban duk sun zo sai zaidu shi kadai zaidun ba ɗalibi ba ne? kaga daga jinsi ne jinsi da aka ƙi isnai shi ma ɗalibin ne zaidu abinda za ka gane a nan shi ma ɗalibin ne cikin ɗalibai amma bai zo ba amma da an ce ja'ad dullabu illal ustazu ma ɗaliban duk sun zo sai malami jinsinsu ne? ba cikin jinsin su yake ba shi ba dalibi ba malami ne to misalin bai yi ba a wurin amma ka ce ja'a tullabu illa zaidan daliban duk sun zo sai dai zaidu shi kadai an istisnai daga jinsi daya ko kuma ja'a alqawmu illa alhibru ja'a alqawmu illa alhibru mutane duk sun zo sai dai wannan um, wato masani na cikin sunna shine kawai bai zo ba ai shi ma yana cikin kaumu ai an ce kaumu ka ya shiga ciki ko kuma jinsin ɗaya ne dukansu to sai aka cire shi sai me kuma aka cire wa shar'u ko da sharadi aha يجوز أن يتقدم على المشروط تو أن يتأخر يا هلتا يي تأخري يجين يي جيجيري أكن مي أكن مش أبن أكا شرطنتا ناو إن جاءك أبو تميم فأكرمه ko banu tamimin kai ba a mu idan banu tamim suka zo maka to ka girmama su in ba su zo sharɗu da muka karanta ɗazu ne dai kawai aka maimaita kun tuna aiko in banu tamim suka zo maka to girmama su kawai in ba su zo ba ka huta in ba su zo ba ka huta wal muqayyidu bis sifa ko ko ba ko na yi tsalle ne
ويجوز أن يتكلم عن a ina kuma wai juzu an yi takaddama anil mashruti shi kenan ya halatta shi ne aina karanta yanzu ai to, ko ba shi bane ya dole
yayi jinkiri yayi gaba ya gabatu din duk ya halatta ko a fara da wannan ko a fara da duka da ya halatta ko ya jinkir ya jinkirtu sharadin ko kuma ya gabatu duka ya halatta mana Mm. sai menene
ويجوز بالصفات wa ha- hankalin nawa biyu ne ya rabu biyu walmene ne walmukayyidu bi sifati oh mun shiga wani babi kenan to sai mu bar shi sai mu bar shi haka an gane saboda ni abana hulunan tulewa da tulun wadannan dan to don kefta mi hetta to kefta da gome don hetta na ko moy fa jalle bi andi mi don don faam ta dum en de gese mo an gane bayani sai a sa number ina za mu tashi kenan Hmm? kun sa ko To, me tambaya, tunda na san da a samu tambayoyi a karatun da tunda bai da eh? Eh ne? Ka- An kai kai ka kai? To, in akwai mai tambaya bismillah.
وإنما يصح بالشرك أن يقضى
Aha, ta ina ne? Karanta duka mana.
وإنما يصح بالشرك أن يقضى من المشرك eh shi ne ɗazu misalin nama kenan ai ya zama sharaɗi ne ya zama akwai abin da ya saura a cikin abin da aka istisna'i ne kar ya zama ka ce eh, na na ɗau goma saura goma sai eh, sai dai goma
Yaqza ɗin da shi ke nuna abin da ya zama.
Eh, ak- ya zama akwai wani abu da ya rage kar ya zama in ka in ka ce na ɗau na ɗau in ka ce na ɗau goma sai dai tara kaga akwai ɗaya dai kam da ya rage istisna ya zama lalle sharaɗi ne akwai wani abu da ya wa- wanzu shi ne ibka'i ne amma in ka ce na ɗau goma sai dai goma kaga bai yi ba ai lis- eh, misalin naka akastu asharatan illa ashara kaga bai yi ba amma in ka ce akastu asharatan illa tis'a na ɗau goma sai dai fatara su kan ba su ɗauku ba ka gane bayani Na, shine misalin da na muku da zuwa yanzu.
to yaqza ɗin ba wanzuwa ba ne.
ya zama akwai abun da ya saura yanzu a cikin goma kan eh, in ka ce ka eh, ba ai akwai kwaya ɗaya da ya rage kenan illa ɗin ya zama akwai abun da ya wanzu ko ka gane bayanin nan ba ba ka gane ba wala ka yi tambayar ma an ƙara ma bayanin ma ko ni a kwamta ne an na ce maka akastu asharatan illa ashara na ɗauki goma sai dai go- sai dai goma to ai baka ɗauki komai ba kenan amma in kace illa tis'a ko illa khamsa ka ka ka tsira da biyar dai akwai abin da ya saura aiki ka gane bayani ya zama in an yi istisna'in akwai wani abu da ya saura in bai in ba a samu wani abu da ya saura wanda za a ce lalle illa din nan ya zama abu- akwai abin da ka dan samu din ba to istisna'in bai inganta ba yayi da mu zo in mun zo warware shi gaba duk zaku zai fita dama karatu gaba yana fitar da na eh, na baya ba za yi da ku shi ne abin da ya sauran a'a abin da yake haka ne
mafi
abin da yake sama da haka wannan kuma ya kaba karatun yau gaba kenan ko yauwa ma amma shay'aini fasa'ida abin da ya game biyu ko sama da biyu Eh. Mhm. sai mu yi gari ko ha wal muttasil ha su kuma dukan su ayan dau daya bayan daya an yi ma maganan su muttasil wanda yake sade mun- munfasil kuma wanda yake rarrabe nace muku misalin sa shine mu- muttasil shine wanda istisna'i ne wanda a cikin ayan aka samu wa- wani abun da ya- is- eh, exception ex- eh, ya cire wani abu a ciki munfasil kuma ila sai ka je wani wuri zaka samu abun da yayi istisna'in sa Allah ya yi magana a umumi amma in ka je wani wuri zaka tarar fa ba wai ana nufin ami bane akwai abun da ya- aka ake nufi kadai ba duka ba to ila a wata aya daban ne za a same shi ne munfasil har na ja muku hurmat alaikum ummatukum har zuwa wajen sanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum aha mhm usul al-fiqh
wa ma ya jiri ma jiri majara eh wa ma yajri eh abin da yake tafiya yake ya gudana a majrahu a irin yadda wannan ya tafi wato aiki mana ba a da'awa na um- na umumi in ba a zance ba a lafazi ba da zai yiwu a yi da'awan umumi a aiki ba wa ma ya jiri majirahu da abin da yake tafiya kamar su dangin aiki ne kenan kamar yadda na ce ma in an ce sallah rasulullah sallallahu alaihi ka'aba annabi yayi sallah cikin ka'aba to baraka ce ai maganar na ai almi ne tunda sallah aka ce ka ai farilla ma duka azhar la'azar magriba isha nan duk annabi ya taba yin su a cikin ka'aba har da kuma nafila tunda ja- lafazin eh, tunda sallah aka ce to ai aiki ne aiki kuma baya gwada umumi sai lafazi sai a ce hazan lafzu amun baraka ce hazan fi'ilu amun ba hazan lafzu misali hadisi ko ƙur'ani amun ya da gwada gaba ɗaya ne. to banda aiki wa ma ya jiri majira da abin da ke tafiya a matafiya irin na aiki dangin aiki kenan duk bara a ce ai da awan umumi daga gare shi ya ƙare? Hmm? wa ma da kuma ma fil istifhami a wurin istifhami ma a babin istifhami eh, duk inda ma ya zo akwai ma din kala-kala ne amma wannan ma da ka faɗa na istifhami ne babin istifhami ne tana zuwa don fatawa Mm. ma a istifhami A- a- ina ne wani babi ne Eh? eh, eh, umumi ne shi ma maɗin in ya zo Ma- eh, misali na na gaya muku ma indaka ko wa ma taf'alu min shay'in fa inna allaha bi'al Eh, duk abun da kuka aikata kaga a misali ma indaka me kake so ne sai ka ce min ma indaka duk abun da ke wurin ka an gane bayani na duk abin da yake wurinka to haka ko dan pencil din nan na dauka na baka ba kai saka ce mini za ka yi min dogon surutu ba Eh, in ka ce ya saka bani wannan abin kuma me zai da shi ka ce ko me yake wurina ka yi umumi ka kawo ma na istifhami duk abin da yake wurin ka kawo an gane bayani ko nan gun famke da foto rokke ma wala nan bawo ba kai saka ce ai za ka yi ja da terere ba kai ka faɗa kai ka ce duk abin da ke wurin Aha. babu wani la inna kirati la illa dai ko ko la ko la haka la la inna kirati haka gaskiya ne a shine eh, kaman la rajula fi dari babu wani na- namiji a nan gidan kaga wannan umumi kai duk duk in an duba gidan kakkan ba za a samu mutum namiji ba Ko- ko don an samu mace ba za a ce ƙarya kake ai ka ce babu la rajula fi dari nace ai ba la rajula nace rajula komin kankantansa babu a cikin gidan nan yana gwada umumi ne la in ta zo ta haɗu da nakira shine kun manta ne ma har kabi har na muku misali a man farada fi innal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji kun manta la rafasa rafasu sa- kwanciya da iyali an hana shi au- aikin haji da duk danginsa ya yi umumi ba wai kwanciyan kaɗai ba har da duk ko hira-hira ɗin nan da za ta jawo ainihin saduwa din da makamantarsu duk ya hana fusu kuma duk wani nau'i na fasikanci ya shiga tunda laɗin ta zo da na kira ne fusu din ba babu alifi da lamu an gane duk dangin fasikanci ya shiga wala jidala fil haka jayayya duk dangin jayayya ya ya shiga an hana shi na'am Ehe, gaba da ma na fi- i- istifham Aha, sai mai kuma na wal jaza'u wa gai- wa gairi komi eh ma na istifhami da kuma ma na sakamako misali wa ma anfaqatum min shay'in fa inna allaha eh yukhlifu duk abun da kuka ciyar na alkhairi Allah zai ninninka muku shi kaga ma din nan ba na istifhami bane kamar wancan ba nan fatawa bane dukkan abun da kuka ciyar Allah zai ninninka to abinci ne ka ɗauka ka bayar kuɗi ka bayar duk jam'i ne wannan umumi ne ma ɗin nan kuma ma tun fi ƙumin shaƙi an gani duk ko menene ya shiga ma ɗin nan na za ka samu sakamako ɗin shi ne fil jaza'i ne na sakamako to in ka ciyar ga shi nan a ƙur'ani ne mun yi misali Mhm. amma tun fi gumi shaifai na labi yare duk abin da kuka ciyar na wani abu to Allah ya san da shi ko me kuma zai saka muku to alhamdulillah um, akwai kamar yadda aka riga aka sani rashi da aka yi mana Am- a matakinmu na nan ajin zamu yi fidai in kuma muka je karatun la'aji ma insha Allah an jima da dare nan ma za mu fidai akwai abokinmu amini sahibi da muka rasa wanda in ba ku manta ba yawanci a wannan mazauni na kan ba ku labarinsa mala ibrahim wanda muka yi zaman mai duguri da shi kuma mujahidi dai na gasken gaske abauci wadda suke suke himma wurin tafi da lamarin addini gaba da ɗarikar tijjaniya da faizon shi ibrahim har na kan baku labarin ma sanadin labarin sa har nake baku labarin kanin sa junaidu mai himma shi ma yaro yana da kokari da sauransu to a takaice Allah ya karɓi rayuwarsa bayan mun kammala karatun wa mai shi Allah ya albarkace shi da samu da a nan gombe NYSC to da yake kun ga kowa yana inda ni ina katsina to a nan gombe da a ce allah ya sa misali ko mutum yana gida ne kaga da ana tare kila ba da sosai ya zama dai duk da ma bai zauna ba gaskiya bai bayi da zama ya ana nysc ya nemi suka abin nan ɗinsa da ya ce ci gaba da koyarwarsa kawai a gida ɗalibansa to da aka gama ya nemi da gamawan mu nysc ya nemi karatu masters to ya kammala kenan komi da komi ya kamo hanyar dawa ran da zai dawo gidan kenan Allah ya sai accident ya haɗu- haɗu da ajalinsa a hanya ya rasu sai mu ji tsoron rayuwar nan na gani mutum ne mai amfanin al'umma sosai da sosai na gaya wa jiya su adamu zuwa na bauchi na ƙarshen nan mun fi minti talatin wallahi muna taɗinsa da wasu daga cikin almajiransa suna gaya min irin himman da yake da ita wurin koyarwa da yada eh, wato majalisat a cikin garin bauchi da sauransu da warware kulli duka da aka yi na shan suna shi- zaman jira kenan na dawansa zuwa na inna muna suna min ta insha Allah malam ya kusan dawa kaza kaza kaza to ana cikin dawa an gama kenan dawa Allah ka kira shi to kanin kan matun da aka yi ba da labarin rasuwan da aka da ya rasu kawai naga abun ya mai abin da ya da mai shi a takaice dai na asibiti ba kan to muna fata dai Allah ya mai rahama don ya yi aiki a ɗan shekaru ɗan ƙanana irin na- irin nasa dai wato ba karamin aiki ya yi ba wa addinin musulunci da kwata-kwata sa'an- sa'ana ne dai haka in ya kai ni ma dai ba zai fi ni ba na sani matashi ne amma gaskiya ba karamin aiki ya yi ba. kuma karatun bil haƙƙi ya tsaya ya yi yana da ma makaranta da ya buɗe bayan makaran- matasa ɗin da yake yake tare da su dare- dare da rana yake ilmantar da su yana da makaranta da ya buɗe bata daɗe ba ma sosai tasa ce wanda ake kamar misali har da shahada haka ana samu mun gama ta so muna fata Allah ya sada shi da maki sallam karanta fidai wal wallahu goma sha ɗaya da bismillah amma sai salatul fati goma bayan fatiha kenan akwai dalili da yasa ake yin bismillah wani wuri wani wuri kuma ba a yin bismillah ban san ko kun san wannan ba. To, an zo- ba a cewa fatiha da salatul fati goma kulollah goma sha ɗaya da bismillah har ya ga sahibul wa- fai- faiba Ka- ka yi mugun kuskure hadiya na wurin wazifa ne na wasu a wasu dairo da zaka yi wa ibu Allah wa goma sha ɗaya da bismillah hadiya ga sahibul faiba ba ga ma ko da wasu fatiha ɗaya salatul fati goma kulwa goma sha ɗaya Bashir Ibrahim kuma duk wani wanda za ka yi hadiya wadda hadiyan kai za ta amfana to ba a yi da bismillah wanda shi hadiyan za ta amfana shi za a yi shi ne ake hada da bismillah wanda an aika wai ana son hadiyan ta amfani shi shi ne kai baka da bukatar ta kai kayi ta ne don shi don kaya shehu ibrahim hadiya kana ji kai zai amfana hadiyan da kai an gane bayani kai zai amfana akwai bayani ne sai dai wani munasabar in ya hada tattauna ku gane bambanci na lalle akwai bambanci in wani ne wanda kake nema ka tura mai shi ya amfana to ana sa da bismillah amma in wanda kai kake neman amfana to sai ka sai ka tura shi haka babu a karanta ta haka fa kul huwa mu karanta kul wallahu goma sha ɗaya da bismillah da kuma salatu fati goma tare da fatiha tare da shi zan shi ibrahim dukkan auliya Allah barkan mu da sunna اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وكرم له وسلم عليه وسلم وسلم وابيض من الدمع الحمد لله